أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد يومنا رانر ثلاثة عشرين دبير رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga barin garin makka komawa garin madina wanda ya yi daidai da ashirin da biyar dai ga wata na maris shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyar aiwar annabi isa alaihi salam biyar matin alkur'ani mai girma muna cikin suratul bakara jiya mun tsaya akan aya ta 127 inda ta ƙare mana bayani akan maganar e mutumin da zai wa iyalan shi rantsuwa bayaji ba zuwa gare su ila'i wanda kafin shi mi bayani akan maganar jinin haila yau kuma za mu tashi akan ƙadiyar saki da hukunce-hukuncen saki yaushe ake saki a yi kome yaushe ne ba a yin kome shine kuma za mu ji a cikin wannan ayoyi malam karanta mu jimi Allah ya ce a
cikin بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وقولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما إن فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون الله ما دوكاكين سركي يتي والمطلقات matan da aka saka ya na su tsaya su tsare kansu su kare kansu su killace kansu salasata ƙuru ƙuri guda nawa uku za mu zo biya kashi sai ta wala ya hillu lahunna bai halitta ba ga matan da aka saka an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihin su rika ɓoye abinda Allah ya halitta a cikin ma'aihuwarsu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in har sun kasance su matan da aka saka sun yi imani da Allah da ranar lahira sai ta wabulatuhunna kaga mazajensu mazajen da suka saka su a haƙƙo biraddihinna su suka fi cancanta da musu kome fi zalika a lokacin da suke idda amma in aradu islaha in niyarsu ta koman don a gyara ne walahunna mitulun lazi alaihinna bil ma'aruf kuma su ma mata suna da haƙi akan maza kwatankwacin haƙƙinsu da yake kwatankwacin haƙƙin maza da yake kansu sai ta wali rijal alaihinna daraja amma maza suna da fifiko akan mata wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima sai mu koma Allah ce wal mutallaqatu matan da aka saka a matan da aka saka kowace mace da aka saka ko kuma akwai bambanci to mu lura ita idda ta mace kasa nawa ce kala biyu ce akwai idda ta rasuwa mijinta ya rasu to yanzu ba magana ta ba miki yanzu muna magana akwai wadda take idda mijinta ya rasu akwai wadda take idda amma saka ta aka yi to ita ma ta rabu gida biyu wanda aka saka ki ita ma kala biyu ce a'a an kwanta da ita ko ba kwanta ba shi ne abin tambaya kenan mata wajen idda su wajen shidda ne akwai iddar rasuwa akwai iddar matar da an sake ta amma an kwanta da ita kuma tana jini akwai wadda an sake ta kuma an kwanta da ita amma kuma ta tsuwa bi ma'ana ba ta wata jini akwai yarinya akwai kuma mai juna biyu akwai wanda ba kwanta ba kowace idda ta daban ne domin ita watar wanda take idda ta saki qur'ani ya gaya mana zai zo a gaba walladina tawfawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusin arba'ata ashhurin wa ashra kenan iddan matar da mijinta ya rasu ita wata hudu da kwana goma yanzu ba magana ta miki sai mu zo iddal wadda aka saka to ita ma sai mu tambaye ta an kwanta da ita ko ba kwanta ba in ba kwanta ba da ita babu idda a kanta domin Allah ya gaya mana ya ce ya ayyuhal ladina amanu a cikin suratul ahzab ya ku wanda kai imani idza nakatumul mu'minat idan kun armi mata mu'minai thumma talaqtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna kayan ku kwanta da su to Allah ta fa malakum alaihinna min iddatin musta muku idda shikenan kenan yau aka armo mace yau miji sai ya sake ta lalaka ta buskwanta ba to babu wata idda za ta mishi goma sai arma mata ne arme yanzu ita ba ba magana ta ba ke yanzu yanzu sai mu zo wanda an kwanta da ita to ita ma qur'ani ya ce za mu leƙa mu gani tsohuwa ce ko yarinya ce in tsohuwa ce ya ga mana cikin suratul talaqi ya ce wallahi ya isna min almahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur kenan mata wanda kuka saka in ya zamanto sun wasa jini bi ma'ana sun wuce shekarun yin jini to in kuna shakun me iddarsu to Allah ya ce wata nawa wata uku karamawa Allah ce wallahi lam yahidna haka nan yaran da basu wara ba al'ada su ma wata nawa ne uku kenan ita wanda mijinta ya rasu wata hudu kwana goma wadda ita kuma ta tsuwa bata jini ita kuma wata nawa uku yarinya da bata fara ba jini ita ma wata nawa wata uku mai juna biyuwa Allah ya gaya mana ciyaye a cikin surta wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana amlahun ita kuma kawai ta aihi kenan yanzu tsohuwa wata uku yarinya wata uku mai juna bi aihewa wadda ba kwanta ba ita bata da idda ma kwata kwata wadda ko mijinta ya rasu ita kuma wata hudu da kwana da kwana goma to yanzu wanda muke magana a nan gurin a'a ita saka ta aka yi kuma ita ba tsohuwa ba ce ita ba yarinya ba tana jini to ita ce Allah zai gaya mana a wannan gurin kenan anan da cewar mutallaqatu yana ne matan da aka saka an kwanta da su kuma suna al'ada kuma ba su da juna biyu to Allah mai iddasu ya tarabbasna su tsare kansu su killace kansu salasatu maza bi anfusihinna su kare kansu salasata ashhurin eh salasatu quru quri guda uku to quri guda me qur'un yau menene qur'in jini jini uku ko tsarki uku a jini uku eh Allah ta ce ta quri guda uku me qur'in yau to mu lura baka isa ba ko kai wani ne kace ai za ka yi amfani da ƙur'ani kadai baka biyo ba magana ne magabata domin shi ƙur'i yana ɗaukan tsarki yana ɗaukan jini to a nan wanne za a ɗauke shi tsarkin ko jini to magabata sun yi saɓani akan haka kuma gurbi ce guda biyu duka saɓa manzan Allah ne halai kai kan mazhabobi in muka ɗauki kan hanabila da hanafiya kuma Umar yana kan haka Umar bin Khattab Ali bin Abi Talib yana kan wannan ra'ayi Ibn Mas'ud yana kan wannan ra'ayi a gurin su su quru kawai haila ce kenan jini nawa jini uku su a gurin su matar da aka saka to sai ta yi jini nawa uku me dalilin ku suka ce mana da dalili daga bakin shugaban halitta annabi ne fatimatu binti abi ubay ta zo mishi tace ita mace ce mai yawan jinin istihada kullum jini annabi ya zan yi sai ya ce mata da'i salat ayyamu aqra'iki ki bar sallah ranakun aqra kaga me fasara ranakun jininki kaga qur'ana menene jini amma imam malik da imam shafi'i kuma aisha tana kan ra'ayin abdullah bin umar yana kan ra'ayin zaid bin thabit yana kan wannan ra'ayin su sun ce a gurin su kawai tsarki uku ba me ba ba jini uku ba aka ce ku me dalilin ku suka ce aya Allah ta me fadalliquhunna liiddatihinna ku sake su suna idda kamar ya bi ma'ana ku sake su suna tsarki to sai ka ce me bambanci dan wannan ya ce jini wannan ya ce tsarki me bambanci akwai bambanci ko babu a su wancan ibn umar da umar sun ce ai jini uku in ka saki mace ta jini uku za ta yi za ta yi idan ta kare su kuma malikiya sun ce tsarki uku wanne zai gyara mace kuma wanne zai gyara mijin da ya saka shi mai son ya yi kome su yake wa a samu tsawon lokaci dan kada je yau zai mai ruma ta shace kai ai jiya ta kare idda in yana so sai an sake bi sabon ɗan ma'armi da sabon sadaki ita kuma tana gaugawa damin ya ishe ta zauru su mara hango ta take zo ta kare idda to ita ma kuma min to wanne yi mata kusa da tsarki ko da jini da tsarki ya yi mata kusa yanzu misali mutum ne ya saki mace a yau a yau tsoron kwana biyu shi ne zo mata tana tsarki bata jini ya sake ta a yau a ra'ayin malikiya yanzu wannan tsarkin masu yan sashi ai wannan tsarki masu mai sai yan sashi a lissahi kaga yanzu ta hata tsarki da yanzu kawai jini take injinin ta tsarki nawa biyu to yanzu ya sake ta yau gobe jibi sai jini ya zo mata shi kenan ta halitta ta yi tsarki da sai ta jira in jinin ya kare kuma ta yi tsarki ta yi tsarki nawa biyu ta yi jini ta shiga wancan tsarkin kawai daga ta yi jini ta kare ka kankanin lokaci amma wanda ya ce maka a a jini ake ni yanzu wannan kwanakin da za ta yi da a zero yake sai ta yi jini a lissafa ɗaya in ta yi tsarki shi ne gito ta yi jini ta ƙare ta yi tsarki ta yi jini sai ta ƙare shi kaga daman ga wani bonus na kwanaki na tsarki kuma hallo jinin ƙarshe ma sai ta ƙare shi saɓanin wanda ya ce maka mai tsarki shi dama wannan kwana biyu ma a cikin tsarki alisa yake to me illar tasirin sabanin nan wajen kome ne ko kuma tana so ta yi armi in aka ɗauki ra'ayin malikiya kenan daga ta shiga jini na uku to kawai ta yi satar wata armanta shi kenan in a ran namijinta ya je to ta yi ƙarin shi yanzu ta ta kowa ce ya zo da saye da marisa ta ce ai da saye ta ga jini na mai na jini na uku shi kenan ta bar shi amma in a ra'ayin wani suka ce jini a'a yanzu ma na da dama har sai ta kare mai sai ta kare jini to shi ne in kaga sun yi saɓani akwai tasirin shi saboda wajen kome in ka ɗauki ra'ayin si umar in ya je kome dole ta dawo ta ce na fara jini ce ai sai kin kare jini tukun ai yau kyau amma ka ɗauki ra'ayin su aisha wanda imamar ke kan shi to in ya je in ta shiga jini na uku cikin ta bar shi in yana son sabon armi in yana son armi sai ya sake mi sai ya sake kada to nan ne fatawa take shan bambam wannan shine addini dangam Allah ya kyale shi qur lafazi ne yana daukar tsarki yana daukar me to duk wanda ya ce maka kawai shi zai dauki qur'ani sukutum ba tare da ya bi maganar magabata ba dole sai ya kuskure wani zai maka shi qur'ani kadai yake ba ruwan shi da sunnar ma'aiki to ya zaka fasara qur'ani kai tsarki zaka dauke shi ko kuma jini tun da duka lafazi mai kwan biyu a larabci akwai lafazin da yana da ma'ana biyu hori baki irin su asa asa zuwa ana ce asa asa dawa ma'ana ne ana ce asa asa haka nan ƙuru yana ɗaukan tsarki yana ɗaukan mai jini da wanne za ka fasara shi baka isa ba dole sai ka koma kan magana ne magana da magabata to shi ne ana sai allah ta ce salasatu ƙuru kenan sai ka ce wasu ce tsarki uku wasu ce nawa jini uku me yasa maka maka sabanin dan zai iya tasiri wajen me wajen kome ban mamaki wata ke ra'ayin ta dauki ra'ayin malikiya wancan ya dauki ra'ayin shafi'a misali kaga wajen kuma an sami an samu matsala ka ce a ni fasarar na dauka an ce sai jini uku kenan ina da sauran me lokaci ta ce a ni tsarki na dauka kenan kawai kana so sai ka sake lalame sabon sadaki mun fahimta to sai Allah sai ce wala yahillu lahunna bai halitta ba ga mata an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamin su boye abinda Allah ya halitta a ma'aiwarsu ko na da dole ta bayyana kar aje ba san ba dan nawa ne ne in ta kiwadi ba sani ba ta sake armi tana tana da juna biyu ta sake arma kenan ta ji tsoron Allah sannan kuma hallo harkar idda harkar jini ita ce amana ita ce aminiya ba zuwa baki a lego kenan kace ta kare ka san in mace ta sakin kome ne cin ta kan wa yake akan miji in dai saki na menene na kome ne shin shi ma akan take ai da man ta karku da su daga gida wala tukhrujuna min min buyutihinna kai zaka ba ta tuwo to in ta ga yanzu in ta karewa zaka hana ta tuwo kawai sai ta kyale ka ta ce har yanzu ba ta kare ba idda dan ta cin tuwo karen da ta kare tunda waya sani sai ta hadi to shi ne Allah ta tafi tsoron Allah ta ce aminu da kanta da kanta ko kuma wata yin tana so ta yi armanta da wuri kawai ta ce a zaure da ta ƙarya yadda don a zo a yi a ɗan ma'arme to Allah ce su ji tsoron Allah wala ya hillu da hunna bai halitta ba ga mata an ya katumna su ɓoye ma khalaƙa Allah fi arhamihinna abinda Allah ya halitta cikin me mahaifarsu in kin ƙare don Allah ke kin ƙare in biki ƙare ba ke kar ki ƙara kar ki rage sai Allah ce amma in kunna yu'mina billahi saboda za a samu matsala dole sai an tunatar da su in sun yi imani da Allah da lahira saboda matsalar in kina da juna biyu kika ki wadi dan karki arme za a ce a ba a arme ta bar ciki sai ta koyi kauranta armuwan can kaga ta dauki dan wani ta kai me gidan wani akwai matsala ce kenan ta ji tsoron Allah in ma'aiwata akwai wani abu ta faɗi daman shi zawwar jinin al'ada alamun cewar ma'aiwa babu babu wani abu ai shi sa jumhur suka ce mace mai juna biyu bata ne bata jini saboda shine alamun ma'aiwa mai babu komai amma imam malik ya ce akan iya samun mace da juna biyu kuma tana ne tana al'ada shi ne da ka ce akhdari bi ma'ana in mai juna biyu ta al'ada ta in kasa da wata kaza ne kwana sha biyar ne amma in ya wuce kwana nawa kwana ashirin kuma da wani akan iya samun ɗaiɗaiku sai ta yi a cikin mata ɗari da wuya ka samu biyu suna yi amma suna ajiyewa shi imam malik allah ya bashi tiras yana ba yakan yin fatawa ce ku ajiye ta a nemi wata asarar ami za ta yi magani diyawa fatawar imam malik haka ce lokacin da yake abin a zamanin shi babu abin amma ce ku ajiye shi a cikin littafi za a iya samun wata kuma tana da juna biyu kuma tana mai to da ba a fafata ina za samu kunci to shine ana sai ta yi in sun yi imani da Allah da ranar lahira to kar su koyi abin da kime mahaifarsu sai Allah shi hukunci na gaba ya ce wa bu'ulatuhunna a haƙƙo bi raddihinna fi zalika a lokacin da suke idda to mazan su suka fi cancanta su mai da su mace an sake ta miji sai je ce ya maido matar shi to a gurin Allah matar shi ce kana ce a batta komawa kai awa ya mai da shi ya kulla damar shi yake ne biye da yi ukuratin ne ka amin take ya saka kuma sai ce ya maido sai ka je kome a ce babban yadda ta ce batta koma ba batta koma wayo dan me in ta ƙara minti ɗaya a gidansu a matsayin matar arme take tana cikin zini in dai miji ya furta ce na maido matata kai mahaifin mace bakar ta cewa mahaifiyarta batar ta cewa in kuna kalubalantar shi akwai wani halin shi da ku yarba a'a yanzu ba ta kuke ba batta koma dole ta koma kuma sai ku daga ƙara gurin alƙali amma ku ce batta komawa laihi ne matar shi ce daga ya ce ya maida to a gurin Allah yanzu kwantarkin kasancewa ta matar arme yana kai ku ce batta koma ba ake ku bane in akwai wani laihi da yake mata ba ku yarba da wannan abin to yanzu kuma sai ku daga ƙara gurin hukuma ku ce wani matar shi ce amma ga abin da yake mata ya sake ta kuma yanzu ya ce ya koma ana tsoron kal aje ya maida ta ya sake mata irin wannan mai da biyu kuma yanzu sai alƙali ya kira shi ya ce matar ka ta yi yoda me yasa ka sake ta me ya ka matsalar sai an maimaita an yi ai da sakin da aka yi ba sai an yi gama alƙali amma yanzu da sun daga ƙara to sai an tambaya me matsalar a bayya mata kaza a bayya sai an mai da magana to sai a ce mishi to sai ka gyara yanzu matar ka ci ba a raba ka da matar ka amma gyarawa za ka yi babu abinci ne ka kawo eh na kawo sai a ba shi lokaci a ce ku je in ya gyara halin shi shikenan har ma ya tafi in bai gyara ba ko sai sake dawa gurma alƙali a'a an ja kunnen shi bai ji ba a ce a sake ba shi da wata dama ya je gyara to in bai yi ba to alƙali zai sa shi ya sake ta in ba haka ba alƙali kashe mai arma amma duk matar da take sakin ko mai saki ɗaya ko na biyu in miji ya ce ya mera ta uwaye ba ku da ta baki a ciki yanzu in muku yarba to sai dai ku ɗaga ƙara ba kuma za ku kashe arma ba ku isa ba ku uwaye ba ku kashe mai arme yanzu ya ce ya mera matar shi ci yanzu me za ku nema huta a kuma yanzu ku daga gurin me masu wada aji su ne hukuma aji a maida matan shi ta ya maida amma ta ce ita ba ta koma ba a tambaye ta me yasa ba ta koma ba sai ta maimaita in an ji kwarai ba maganar ci ba ce ba maganar sha ba ce bi ma'ana yana biyan ta haƙƙinta to yanzu ana gurin dole alƙali ya tilasta sai ta koma amma in ta ce wallahi ni babu shi a raina ne in na koma ma ba zan iya ba zama da shi bai ce mun ba komi kamar za mu zo magani a gaba kawai ta ce bata arma to ana guna da kare a to kuma har sai mu koma qur'ani qur'ani ya ce kuma sai ki zo ki me khul'i zaki tube zaki ki zo ki me da mishi ne sadakin shi shi kana sallame ki amma sai to na hanyar kare amma duk lokacin da muke ce ya me da mata kawai ta koma gurin Allah in kuna da wani e ta cewa to kuma yanzu ba anan ba za a yi sai ku yi mai sai ku yi gaba to shine Allah ta yi mai wa bu'ulatuhunna mazajansu a haqqu bi raddihinna su suka fi cancanta da su meda su fi zalika a cikin wancan lokacin na mai na idda amma Allah ta in aradu islaha in manuwa ta shi ta kome ta a gyara ce kal ya zamanto maƙetaci da ya ce zai maida ta ya ga alamun tana ƙarewa inda wa za su ɗauke ta sai ga a bari ƙoƙari ya je maido ta inda wannan manuwar ce zai maido to Allah ya ce ka ji tsoron Allah ka bar ta ƙare idda ta yi ta take su amma in kun daidaita ka san akwai diyawa matsalolin armar da bisa gyaruwa sai an wani lokaci sai an rabu yanzu ta gane kuskurenta shi ma gane kuskuren shi in shi ne mai da zai gane ya yi kuskure sai kuma aka dawo a cikin ku Allah zai kuma mai matsala ta gyaru to shine Allah ta in aradu islaha sannan sai Allah ya ce kai kuma namiji ka ji tsoron Allah ka san kullum ta suke in ka shiga radio kullum ta ake matar da bata abin mijinta kullum haƙƙin mata akan maza ne ake ake maza akan mata ne kullum malamai in mijinta ya kwana tana cikin wushi tana la'antar Allah amma su su maza sun kare sun kyale haƙƙinsu yadda mata take da haƙƙi kake da haƙƙi akan ta ita mata da haƙƙi ne akan ta amma yanzu malamai duk wa'azin da ake har ta kai mata sun fara ganewa kullum in biki mashi biya kina hushin Allah ka- to kai ina naka da aka ce kamata to shine anan Allah ce a'a kada a matsaye mata guri ita a takura mata a ce komi sai ita kai ma ka tuna akwai haƙƙinka haƙƙinta nake kanka shine Allah ce wala hunna mata suna da haƙƙi mithlul ladhi alaihinna irin haƙƙin da yake kansu akan maza to kuma maza mata suna da me haƙƙi akan ku bil ma'ruf in ka ci ta ci haka annabi ya ci in ka sha ta sha in ka ɗimka sai ka ɗimka mata babu kaza babu wulakanci babu kaza ita ma tana da haƙƙi a kanka amma mu diya kawai namiji sai ta a ai bata biya mashi haƙƙin shi bata kaza to kai kana biyan nata dole ne kowa na da haƙƙi kuma kowa Allah sai ya tambaye shi ne kuma wallahi matsalolin da ake ciki a yanzu sai gyaran ubangiji in kana jin kukan mata akwai matsaloli a ciki da yawa maza sun saki haƙƙin da yake kansu akan matansu wallahi da dama yanzu wani in yana son ta da yawa irin matsalolin ake samu sai ya kwatanta mata ya dauki ɗauniyar ta ko miya mata musamman in zawara tana da yaya na dauki ɗauniyar da yayan naki ko miya miki daga ya arma kuma shi ke sai fasa wannan abu yanzu ba ma dauki ɗauniyar ta ba, yanzu kusan abinci ma za ta kama kanta da yawa yanzu sai gyaran ubangiji mazaje kawai sun saki gida sun barwa mai sun barwa mata da yawa yanzu matsaloli kawai shi Allah Allah ki da ya arma in ya arma to yanzu duk wani shari duk wasu matsaloli za ta ɗauki kanta alhali ya ji tsoron Allah kai da kace za ka yi ba ana arewa ne kawai don sha'awa akwai abin da Allah sai ya tambaye ka gobe kiyama baka ɗauko diyar mutane ka ce eh ka yarda kuma akwai wanda da wallahi ba za ta ibi armashi in ba dan wannan sharaɗin ba kuma za zai amince amma menene kawai shi dai ta zo kin ne tana zawwa kuma za ta fara ganin walakanci walla a yanzu zamanin da ake ciki mazaje da yawa walla akan haƙƙin matansu Allah zai kama su da dama a yanzu in ka fara jin matsalolin armi in ka fara ji walla za ka san mafi yawan matsalolin maza ne shi yanzu yana ganin dama Allah ke ta hima ya armi wata kai musulunci ya ce a kawo sauƙi a wajen armi musulunci ya ce amma kaga mazan zamanin nan wallahi inda za a yi sako-sako a kowanne kawai duk wata guda zai ka saka ni armi wata sa shi ɗaya ma yanzu arman ne wahala kawai shi ne ke tunanin in ya saka ta ma ina zai samu kuɗin armi amma da yanda aka ce za a yi biliskin wallahi da akwai wanda walakanci mata sun kama ganin shi maza mu ji tsoron Allah Allah ta yadda kake take da haƙƙi akan kai ma ita ma tana da haƙƙi akan ka dole sai ka kiyaye dole ne gobe kiyama Allah ta ya tambaye ka da wani sharadi ka je ka amso ta a gidansu da kaje wata ƙarya ka mata akwai wanda zuwa ke tsara ƙarya tas kawai dan ta yarda ita kuma abu kaɗan kawai yarda take kawai sai an zo a game a ga ba haka ba yanzu kusan matan suke so su koma su ne maza komi sharki komi ya bar mata kawai to shine Allah ta wala hunna mata suna da haƙi akan maza mithlul ladhi alaihinna ko tamkwacin haƙƙin su da yake kan me ma- haƙƙin maza da ke kansu amma bil ma'ruf zai kyautatawa sai Allah ta wali rijal alaihinna daraja amma maza su Allah ya fifita su akan me akan mata ba zai ba haƙƙin ka da nata su daya Allah ta kai kai ne mai gida dole su abubuwan sai ka kula da su ita a matsayinta na yarinta ta yaya za a yi mafi yawa yadda kake arme in aka da shekarunka aka da nata wata a gabanka aka aihe ta kuma ta zo gidan kake so wai kwalluwarka da tata sai sun yi iri guda kai da shekara arba'in ita da shekara ashirin kake so wai tunaninta da naka sai ya yi daidai ai baka ba adalci ka zube in dai kwalluwarka ta arba'in kace sai matar ka karamar yarinya sai kun yi wani daidai dole kai amana ta Allah ya baka to shine ana Allah sai ya ce mai wali rijal alaihi na daraja wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne ko mai hikima sai aya ta gaba Allah ce at-talaqu marratan sakin da kake damar kai kome guda biyu ne wannan ya zo ne don ya ɗauke wani hali da larabawa suke a da da kahin wannan ayata zama ko kawai mutum zai je mai sai ce za ki taba ki gani ba a san ki ba a miki abin da kike so kuma ba a saka ki duke arma kawai sai ya saka ta in ya sake ta sai ta kusa ƙari idda bai ba kwana biyu sai ce ya mai ta har sai ya gasa mata ya gasa mata har sai sake ta in saki ɗari za a yi kawai haka zai mata don makunta in ka ta samu jin arme sai in ya danga da kyar da ta ƙari idda ta yi ne ta yi arme amma sai ya bar ta kusa ƙarewa idda kuma sai ya je ce ya mai matan shi kuma in ya dawo hallo ya gasa mata aya a hannu hallo ya saka ta haka zai tsufansa da yake lalata ta sai Allah ya ce a'a wata ta kakagarun annabi ce Allah ce sabgoci a tsalaku marata ne sakin da kake damar kai kome tsirakan in ka sake kai uku to sai ta je gidan wani in ta ga dama ta dawo in ta ga dama ba ta dawo ba amma da kai da ita yanzu wannan abin da kake na baya huci wala kancin ka ga nan ma wa'yanci ne Allah ba mai ya ba mata to shine Allah ce at-talaqu maratan sakin da kake damar kai kome to guda biyu ne fa imsakun bi ma'rufin ko ku rike mata a bisa kyautatawa aw tasrihun bi ma'ana fa imsakun in kun ga kuna son su to ku maido su a bisa kyautatawa ba dan walakanci ba a dan kai nadama ko kuma ka kaga ita ma ta yi me ta yi nadama in kuma ga a tsakaninku yanzu babu wani abu gaskiya ko an dawo ma matsala ce to au tasrihin bi isa shikenan ka sake ta ta kare idan ta je tare mun yake su sai Allah ya ce kuma in ka saka ta a wannan halin har ta kare idda ce a wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a bai halitta ba ka amshi wani abin da ka ba matarka wajen ka saka ta ita ma aka ce ka bata muta'a muta'a shi ne menene in aka saki mata dan bata wani abu na huce haushi to yanzu ka daka mata saki kuma ka ce sai ta baka wani ba akwai rashin adalci a cikin shi to shine Allah ce wala yahillu lakum maza bai halitta ba a gare ku an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a ku amshi wani abu na sadaki da ku ba mai matan ku sai Allah ta baka illa an yakhafa Allah yuqima hududallah sai dai idan kuna tsoron ba za su tsida ba mai dokokin Allah in ba sa tsira ba shi ake cewa kul'i kul'i ita ce mace ba ta rasa bacci ba ta rasa basha komi ana mata a gidan armi amma sai ta kawai ta bata iya zama armi haka matan wannan ta zo kan matan mai sabit bin qais matan shi ta zo gurin annabi ta ce annabi wallahi sabit bare na ba imanin shi mutum ne mai addini ta yabe shi mutum ne mai addini halayen shi masu kyau ne ta ce amma annabi ina tsoron in yi halin kafirci ba ina musulma mai take nufi kar ta je kullum ta ka shiga haƙi shi ba ta san shi a ranta in sun zamana ma a takura ne ta ce wallahi halayen su masu kyau ne kuma hallo yana da addini amma ita kawai a ranta babu shi ta faɗi gaskiya kaga ba annabi ta akwai abin da yana kici wallahi komai imata yake amma kawai a ranta babu sai ta san in ta zamana kawai ba ta mishi biyayya sai annabi ce to kya me da mishi garkan shi ita ce ba ta matsayin sadaki ta ce na me da mishi to me da mishi ko sadaki kuma ta me da mishi kuma ya sadaki to shin aka yi hulɗi to babu komai inda ta amshi ka ta babu komai a sai dai an sake sabon annabi to shine Allah ya ce bai halitta ba ku maza an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a ku amshi wani abu na sadaki ko dukiyar matan da ku ba su illa an ya khafa Allah yuqima hududallahi sai dai idan kuna tsoron ba za su iya dokokin Allah fa in khiftum Allah yuqima hududallahi Allah ta in kuna tsoron ba za su kiyaye ba dokokin Allah to yanzu fala junaha alaihima fi maftadat bi babu laifi akan mace in ta fashi ne kalla amma nan muna magana nan muna magana in ba musguna mata ba kake akwai wanda in yana so ta biya sadaki sai ta musguna mata sai ta biya mai ta biya shi rake ta Allah ce a sai an je gaban magabata an zamana a tambaye ta me yasa ba ki zaki bada kuɗi ta ce wallahi kawai abin da yake mani bai kamata ba babu ci ko kuma babu sha ko kuma babu kaza ko kuma akwai haƙƙin ta da bai ci gaba to sai a ce yanzu kuɗin da kika bashi kin bashi ta ce eh na bashi a ce a me na mata kanta kuma saka ta zakai baka amsa saboda me kai ne ka rage haƙƙin magana da muke tafashi kanta shi ake ta tube wanda shi aka ware hulki na horko a'a yanzu ita akwai ci duk abin da ya kamata a mata a gidan an mata kawai ita a ranta da ba ta sun zama arma to shi na ce ta mai da mishi sadakin shi amma in an gano kana azabtar da ita ne ko kamar ta ban tsoro sai dai in biya na zaki kuma yace in kika faɗi da ni da ke sai zai ce ya ta biya in an samu wannan a gurin mahukunta suka yi to dole mai da mata kuɗinta kuma dole sake ta saboda zai na sai amshe kuɗi ne amma ta hanyar mai musguna mata to shi ne Allah sai ta yi tilka hududun layi to kaji wa'annan su ne iyakokin Allah fada ta ata duwa kar ku ƙetar iyakan Allah haka Allah ya shata mana in za ka yi saki haka za ka yi in za ka yi komai haka za ka yi Allah ce wannan ta ce dokar Allah dole mu karkaɗe alƙur'ani ƙura ya zama to da shi zamin kame mamar mu sai ta wa man ya ta'adda hududan lahi duk wanda ya sake ya ƙetare dokar Allah to fa ulaika humuz zalimun kanka kawa in ka je kaga ba daidai ba a gurin Allah matsalar ka ce Allah ya karanta maka alqur'ani ya ce ga yanda ake saki ya ce ga yanda ake kome ga lokacin da mutana iya tube kanta ta biya ka mai sadaki in baka shiga ba mai haƙinta sai Allah ce to yanzu fa in tsallaka an kuma bai daddara ba bayan ya yi saki biyu kuma ya ƙara mata saki na uku to yanzu fala ta hilu lahu ba ta halitta ba a gare shi min ba'adu kenan bayan wancan sakin hatta tanki ha zauja na khaira har sai ta armi wani miji da ba mun lura kenan yanzu saki biyu ne sai ƙara na uku to yanzu ba shi ba ita sai ta je wani gida ta fito kuma zuwan da za ta yi ta fito a'a zuwa ne za ta yi zuwa na Allah da annabi ba arme da ake ba na zamani yanzu a yanzu in ka ga zawara ta matse maka da san ka take to in ka bincika za ka same saki uku ce kawai take son samu wani gara da gara da ta matse mishi kuma da renin wayo wai ran a ce an karma da sa ana kai ta wa a kawai saka za ka yi ita ko iya ma bata yi ai sai ki bari ko da sati guda ki kome wata guda kai kuma daga ka tana gwada maka wannan sai ka ai soyayya ce wannan ba soyayya bace ka guji mutan da aka wasa ki uku mafi yawa da yayin da aka yi uku Allah ya hijirauta su da soyayya yanzu a saki sai ga na haushin ta take tana jami'i amma wani ibtila'i daga an ce sakin ya kai uku to kuma Allah sai ya kawo ta soyayya sai sa tsakanin su to sai ta ga neman ina wani mai sake kawai ta ci san shi take ya koma na zamani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam nasi ya kawo karara akan yadda Allah ya la'anci irin wannan masu ne masu irin wannan aiki wanda za ka je ka kawai kai baka da aiki sai a irin wannan sakin kawai ka arma ka ka hada tawa mai to annabi ya ce la'ana rasulullah al-muhalli wal muhallal lahu da shi mai arma ya sakan da wanda aka arma dan a halitta bashi matar tashi duka tsinannu ne a gurin mai a gurin Allah kuma annabi sai yake cewa ala ukhbirukum bitaisil musta'ad kuna so in gaya muku bunsurin aro suka ce annabi kwarai yace shine wanda yake zuwa ya armi armi kawai shi me ina wanda yawa matar shi saki uku kawai shi ya arma ya saka dinta kuma gidan mijinta to Allah yace annabi ce wannan ya cikin me yana cikin da antattu kuma hallo a dauka ma ta je ta yi arman na gaskiyan to ba daga in ta je ba ta huto dole sai an tabbata an kwanta zaman armi domin akwai matar rifa'a alƙurazi tana ƙarƙashin shi sai suka rabu da suka rabu arman da babu wanda sai ta yi ta armuwa abdurrahman bin zubai kawai da aka je an yi armi sai ta kawo gwada mijinta na dadami da wannan ta zo ta gaya annabi ya ce me yasa ta ce a kawai saboda matsalar shi ba namiji ba ne sai ce to in kuma haka ne biki saba sai kin koma sai ya tabbata ya take ki amma su yanzu na wayo da ake waye a kai ta da sai ana kai ta kawai za ta faɗa da shi ya ana sakarci kuma yasa ki ta ina ba yin shi to shine anan Allah ta yi in ya saka ta fala ta hilu min ba'du hatta tankiha zawjan sai ta armi wani miji daban kuma armi na gaske armi na daga a ɗauka ko da ta ɓoye a ranta to wannan suka ce ɗan damana matsala a samu a samu mai haɗin baki ko da mijin na farko da wancan ko kuma da ita da zan arme ka amma sakanin za ka yi kuna wannan aikin banza kuka yi kuna wannan aikin banza kuka yi ba irin wannan ba ko armin mutu a musulunci ya haramta shi arme za ka je ka je wani gari karatu shi kenan kaga wata ita ba ta raba ka je garin kai ma baka koma ba can akwai wata in ka je ka uwar gida ba ta bari baka koma sai ka ce a anan za a yi arme in ka tashi tahiya ita ka barta anan ku rabu kai ma ka tafi gida to wannan ma haram ne shi Allah ya ce ana arme ne na dindindin ba arme mai a sa mishi daidai arman wata guda shekara guda ko kan kare karatu in koma garin ba a yi shi to shi ne anan Allah ya ce sai ta armi wani ba kai ba kuma a tabbata arme ne ba a haɗa ba baki a cikin shi fa in tsallaka in shi a bisara ɗin kan shi shi mijin na biyu ya saka ta to yanzu fala junaha alaihi ma ba laifi tsakaninta da mijinta mai na farko an ya tara ja'a sikumi amma shi ma in zanna an yi kima hududallahi in ana da tabbaci in sun koma za su kare dokokin mai dokokin Allah sai Allah ta wa tilka hududullahi wa'annan su ne dokokin Allah yubayyinu hali qaumin ya'lamun yake bayyana shi ga masu sani kenan musulunci yana gaya maka dokar shi karkata kata da yawa matsalolin da muke samu a yanzu wallahi a wannan ne bakka kiyayewa idda mace a idda za ta yi kahira a idda za ta wa mutane alkawari kai ta ma dan batan basira tana lokacin tana iddar ma za ta ɗarmi ba sani ba kawai dan ta yi gaugawa ta ta ta yi to wannan ɗiyan da ake zuwa ba ɗiyan matsala ne ɗiyan matsala ne ba ɗiyan matsala ne saboda an taka doka wannan dan aka ce inda za ka ji a ɗarmi arman a yina a idda a kwanta ta wannan hal abada babu armi tsakaninsu to haka nan alƙawari to amma diya wannan kuma akwai wanda diya za a zo a yi sakin sakin ya kai kaza sakin ya kai ka kuma nan wurin to anan ya ce in ya mata babu komai akwai matsala halo da ake samu yanzu na kadiyar sakin in ya kai uku akwai saki uku ka cewa mace na saka ki saki uku a lafazi guda wani ya zo ya tambaye ma malik ga wani ya saki matar shi saki 100 ya ce mata sai ya ce a ukun za a dauka gome ta da bakwai Allah yake wa izgili za a ɗauki ba uku to yanzu a uku yake ko ba uku ba shi ne yanzu abin da ke ta tsaba ba yanzu kullum kiran ka ake a an ji an ce ai a konin an ce uku a ɗaya yake sai yanzu ka gano da haka lokacin da zo dan kara mata sakin yana jin haushi zai ga mata kuma sai in sun rabu kuma yake neman inda malamai wanda za su samu shi fatawar mai uku abin da ya sa ma umar kin ya juya saboda irin wannan wasan da ake da saki zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saki uku a ɗaya yake zamanin abubakar saki uku a ɗaya yake a zamanin umar shekara biyun shi ne na khalifanci uku a ɗaya yake daga baya sai ga ana wasa da saki kawai kowa an yanzu sai jina saka ki uku sai umar da to duk wanda aka kam yayi wannan kawai uku yake dan ai maganin maza to sai jiyo nan fatawar shi kuma umar karkace a ai ya saba fatawar annabi a a umar yana cikin annabi ta alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ul rashidin umar yana daga cikin su kuma sannan umar a wajen ilimi a wajen fatawa to shi yana cikin fuqaha na me na na na sabai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mawalikin gashi yana shan nono an ba shi nono ya sha ya koshi yace da na kare sai na ba umar ya sha sai sahabai suka ce annabi da me zaka fasara mawalikin cai da ilimi bi ma'ana umar ne shi yasa umar za ga a cikin fatawoyi za ka samu diyawa wani suna da tasiri to shi sai ce an kai ukun a me yake a a ukun yake saboda ai maganin fitina to yanzu sai suke fatawa da na farkon zamanin annabi da zamanin abubakar ba matsala ba ne wani yake fatawa da na wani marɓi a ukun ukun yake to daga nan ne salon fatawa yake zauwa in mutum ya tambaye ka a matsayinka na malami bakka ce mishi a matarka tana nan ko kuma a ta saku sai ka tambaye shi in ka ga an zo yanayin wasa da saki to sai ka kalkaɗe wa fatawar imamu umar ka ce kawai duk wanda ya uku akun yake kuma da yanzu ana garaje ne ake diyawa shi ne ake maza irin shi ne suke irin shi ne umar kin yace kawai ukun a ukun yake kuma sai ga mutum sai ya shi kuma kawai ka tambayar malamai kullum waya in wanda ya ce mishi a ta saku sai ce a bari koma gurin wannan na samu sauki sauki a shikenan an ce masa akwai wanda an ce me ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah in za ka yi saki ka ji tsoron Allah mazaje yanzu jahilci ya yawa kawai arman aka sani kawai ai arman dai kawai ba ruwan shi in an ce je karatu na ganin karatu kauyanci ne a ka'idar musulunci an ce in an zo ma mutum ya armi armi ya nemi armi a gidanka sai ka zauna da shi ka tambaye shi hukunce hukunci ka san haƙƙin ta akan ka yi ka san haƙƙin ka akan ta yi duk sai ya san hukunce hukunce ta kuma a bashi armi amma yanzu a kawai shi ne ɗauka ban ruwan shi daga bayan armi ya lalace a kuma tambayi malamai kawai kowa ban ruwan shi iddar ba a sani ba kawai haka nan da ita dai ta samu mijin shi ma ya samu arma kawai a yi dai a ta tafiya haka bai kiyaye lafazin shi a ta ya ce in tafi gidanmu wannan saki ne ko ba kaza ba kuma alhali inda zaka bibi sai an zo neman gyara sai aika kwana da maganar ba a hutu ba zahirin a faɗi yadda yadda aka faɗi tun farko kowa so ki gaba shi dama dama me ya shiga to Allah ya ce duk mutumin da yawa wasu ka ce in kai ukun kawai a kyale ka ukun in ana zamanin sake amma in wanda an san ba mutum bane mai wasa da saki an san shi mutum ne mai kame kai zai wuya wani abin to aka ce an laƙi irin nadamar shi kuma an kalli kamar shi an san mutum ne wanda bai wasa to a yi mishi fatawa da wancan zama a ce mishi kawai mata shi mai tana nan amma da kaga mutum irin wanda kawai shi daman yi mata kowa yana zai sani cewa kina saka ki kaza kaza to wannan sai ka mishi fatawa da cewa kawai ta sauka saboda me dan ai maganin fitina to shine anan Allah sai ya gaya mana cewa in aka yi mu kiyaye dokokin Allah mika kiyayewa arme da kake ganin ci ba karamar amana bace kuma hakanan saki hatsari gare shi hakanan idda hatsari gare ta amma da yawa akwai guran da in ka ji kai sai ka samu arme arme wanda an yi saki daya an yi saki biyu wajen saki shidda kuma suna tare da ma da me da mijin nata ba ta wani arme dan ne akwai da ganin arman ya kai wajen bakwai amma sai aka samu su malamai suka gyara suka ce an aka ko aka yi menene ko aka zo aka gyara karamar arma kuma kuma ta koma kawai suka hudu wani tawili kuma wannan arman aka ji wannan kai malam da kaɗan arma wallahi hal duk abin da aka aikata na banza kana da kamar shi a ciki amana ce bi wani in dai an yi ukun nan in dai kamata biyu aka yi na uku to dole sai an ji an yi sake wani arme sabida me dokar Allah Allah ta ku kiyaye dokar Allah duk wanda ya ketara ta to shi ya zalunci me ya zalunci kanshi malami Allah ya ce a gaba wai za a tsallaka don وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن عجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله مدوكا جنسر كيتي وإذا طلقتم النساء idan kun saki mata fabalaghna ajalahunna sai kuka lura yanzu iddarsu ta kusa karewa nan ba yanke ba in ta yanke ayan kare in ka lura ta kusa karewa idda dama ai Allah ce wa ahsul idda ya ga maka in ka saki matar ka lissahi iddarta ka shiga lissahi dama a gidanka take ka san yau ta sai ta yi jini dole wannan ake miji kar ka ce matar ka a gidanka kawai ka san ba yau shi take jini kawai kai ba ruwanka a'a Allah ya ce ku lissahi na taka ta rana kaza ni kuma na san ga lokacin take gini dan ka san yaushe za ka yi kome yaushe ne baka ba mai kome wannan ma kai ma miji aikin kan aiki ne akan kalole to shine Allah ta yi idan ka saka su fa balagna ajalahunna sai ku ga sun kusa kare idda su in kuna son su fa amsikuhunna bi ma'ruf ku ce su dawo ɗakin su a bisa kyautatawa da kyakkyawan niyya da kyakkyawan manuwa daga kake dan dan azamna ausari hunna bi ma'ruf in kaga bata maka ba kyale ta ta ida iddata shikenan ta yi tarmo da take su sai Allah sai ya ce wala tumsiku hunna dirara kada ku rike mata diraran dan cutarwa ne ta atabi dan ku zalunce su ka san ba santa ba kake sai da ga tsoron kwana ɗaya ta kare kawai ka je ka ce gidansu aina mai dota saboda Allah ya baka rigar kome ka mai dota kuma dan ka kuntata mata Allah ce ka ji tsoron Allah kar ku rike mata dan ku cutar da su dan ku walakantar da su dan kana ga za ta je ta armi wani dan in idda ta kare ka san mace tana da zabi ko kai ko wani kai ma dan takara ne zo kai kome baka zo ba zo kai baka zo ba kawai da ka ji aka ce da na ta kare idda to kai ma ɗaya da rike yan takara in ta gada ma ta arme ka in ta gada ma ta arme kowa to sai yake jin haushi yanzu in ya bari ta kare za ta iya arman wani kawai sai ya ce ya mai da ta Allah ta ji tsoron Allah wala tattabi wala tumsiku ne da ta tadu wa man yaf'al zalika duk wanda ya haka ya maido mace ba dan Allah ba dan ya musguna mata Allah ta faqad zalama nafsu kanka ka zalunta kanka kawa ba shari'ar Allah ba ba ita ba sai Allah ta yace wala tattakhizu ayatil lahi huzwa kaji inda magana take mu bar me da ayoyin Allah kayan izgili mu bar daukan hukuncin Allah kayan izgili kame da arme yadda ga dama saki yadda ga dama Allah ce ku ji tsoron Allah kada ku riki ayoyin Allah kayan abiwa izgili wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da ya muku ha yayi ku musulmi wama anzala alaikum min kitabi kuma ku tuna abinda Allah ya san kuma nan alqur'ani dan ya hudda mu daga cikin duhun shirka mai da mai ilan nur zuwa ga haske wal hikima da sunnar ma'aiki abinda annabi ya fassara mana ya izukun bihi da shi Allah ke mana gargadi Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku san cewa annallaha bi kulli shay'in alim duk abinda kuke Allah ya sani dan ma ka wadi babu sheda ko ka hi karhinta ko kaza Allah ce Allah ya san duk abinda kuke a gidajen ku sai Allah ya ce wa iza dallaqtumun nisaa ne idan kun saki mata fa balagna ajrahunna a Qur'ani kenan wannan fa balagna da ba wata bace wannan in sun kare ne idda kuma ba da ku ba ake mazaje nan ana magana da 'yan uwansu nan mace ce ta kare idda take so kuma su gyara da mijinta na farko kaga bai zo ba komai bai zo ba komai har sai ta kare idda kuma sai zo daga ba akan ta kare to kai kada zaman to kai ko babanta ko alwalinta ka ce ya walakanta bita komawa in ta ga sun fahimci juna ta koma mana ai kowa dauko da zahimi bakin shi ai da ta gabar da gani kuma tace ta amince Allah ce kar ku matsa musu akan ku ce ba sa koma ba domin wannan ya sabko ne akan eh ma qarbin yasar wani sabon manzo Allah ne yace kanat li ukhtun na kasance na da wata ƴar uwata fa atani ibnu ammili sai dan dan uwan babana yazo fa an katuha iya wani arma mishi da tunda akwai arme tsakanin dan warme dan gani fakanat indahu ta kasance tana gurin shi ma kan iya lokacin da ta zama sai saka ta saka saki daya bai dawo ba yayi kome hasir ta kare ne iddanta kawai kuma akan ta kare idda sai ya ga yana son matar shi ita ma tana son shi kuma ya zo neman arme shi da ya leko ma a yi ma'aƙin ya ce wani ke ne ka dawo ya ce mai dawo da kai ya ce san mata ta nake ya ce da kana san ta kamar hal inda ta kare sai ya rantsuwa ya ce ai bayan za ta koma gidanka hal abada a sai suka yi suka yi annabi to allah sai saka kone ta barka ta koma bayan ta tana san shi matsala ce tsakanin ma'aurata ba a iya shiga tsakaninsu sai su zo su yi uwa ka uban ga ai komi kai kana shigowa kai za su gama su maki kai kana tausayinta a'a ita yanzu a kan shi komi ta gaya maka kai mai tausayin nata to tsakanin ma'aurata sai Allah to Allah ta in har sun gano suna so su zamana kana matsa maza ce ba su arma ba shine Allah ce wa idza tallaqtumun nisaa maza idan kun saki mata fa balagna ajalahunna hatta kai sun kare iddasu to ku alwalansu fala ta'duluhunna kada ku musu zargaja kada ku matse musu hanya an yanki na azwajahunna ku hana su su sake alman mazajensu da suka saka su amma iza tarado bainahum bil ma'ruf in sun yarda da juna sun tantamna sun gano matsalar su sun gyara kai menene naka a ciki barta tsakanin su ne sai Allah ta zalika yu azbihi da wannan ne Allah yake wa'azi gawa man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance a cikin ku ya imani da Allah da ranar lahira Allah ta zalika azka lakum wannan shi yafi albarka shi yafi amfani a gare ku wa aqhar shi yafi tsarkake ku daga abin da bai kamata ba wallahu ya alamu Allah shi yake da sani wa antum la ta'lamu ku ba ku da sani mu lura kaga da Allah ya ta Allah yake da sani ku ba ku da sani bi ma'ana sai ta yi su koma kuma su yi rayuwa mai daɗi ba irin wata ba sai ta Allah shi tsara komai shi sai ta yi akwai wani rabo a tsakanin sai ta yi kaza Allah ta shi yake da sani dan haka ku magabata bakin ku ku yi irshadi ku yi nasiha to ke dai ki gane dai kar aja kuma shi ma ba ta za ku yi mata ba in kika je miki wani magana ki ƙara dawo mana a ba haka Allah kan iya yin komi amma a ba su ɗan tazara ko da Allah su iya gyarawa wannan su ne dokokin da Allah ya sa mana na harkar saki ko komi kowa Allah ya ce mun hango da kai kai in menanta ne akwai bakin iyakarka kai kuma miji kai ma akwai bakin taka ita ma duka dai anan Allah yana so ya ba iya mace ne dama yana so ba ta me ya ba ta dama saboda me in ka zo kai ka ce a batta komawa batta kaza to bata koma baya za ka yi ta ita mijinta take su in sai da zaka ba su yi su kai kal ka ce ai ba ka Allahumma sai dai a zo a ba su shawara ko kuma a yadda mishi wasu sanduna tunda akwai lokacin da zato mace hankalinta bai ka ba ita ba ta san ba me zai cutar da ita me zai amfane ta ita kawai in yazo rubutar zance kawai ta yarda amma shi kuma dattijo yana iya gano na bakarkashin wannan abin ko yaudara ce ko kaza sai ka kira ta ka bata shawara a matsayina na ni ko ni aiheki ko kuma ni kaza ga abin da yake gani amma ba matsa miki qur'ani ya ce kal a matsa miki kina da yanci amma ki rika ci gani in ta ce eh kaza to fallal hamdu amma ba a shiga tsakanin tsakanin ma'aurata wannan su ne kan aya ta 232 da mun ga muku aya guda 22 ne na hukunce hukunce shi kuma hukunci shi ne bambam tsakanin sura makiya da madaniya ita makiya kawai kisosi ne da labari da tauhidi da makace shi amma madaniya hukunce hukunce ne halal ne haram ne to shi yasa zamu ga gutsirin su da kadan kadan dan ya zama to mun fa'ida da hukunci dake cikin su sauran kuma karin bayani sai a koma makaranta gurin malamai nan dungu ne nan tafsiri ne miki kenan ba makaranta bace nan tafsiri ne ake kenan nan kuma dungu ne kai kuma aikin yana gaban ka ka je ka iske malamai in ka san akwai irin layin da kake aikata irin wani abin to aje a gyara su ma in sun san abin da suke yi su je su gyara alqur'ani inda za a rungume shi da an zama lafiya to amma mun yi watsi da alqur'ani mun yi watsi da kanta alqur'ani kowa abin da ya ga dama yake su al'umma ga magari kowa ya abin da yake su ma malaman sun kyada kowa ya abin da yake so kawai kowa yadda ya gani arman gashi nan a sakaka kuma ƴaƴan sun taso sai su zo suna tsone muku ido kuma a rasa mai aka yi a'a yi ai da ba da ba za a yi ya aka yi arman yayi shi ne ko a idda aka yi maganar arma akwai matsala ko a idda aka yi alƙawarin kya arme ni eh na arme ka ko a idda barantana kuma tana gidanta ko kuma barantana akwai matsala ko kuma hal aji aimi a ɗarma arma wanda wannan duka in ka shiga cikin karkaru duka karkara haka ne ke yau in ka ga an ɗarma ba zaura arme to an yi zawarci ne mai tana idda rana kare dan kar wani ya zo ya zuba kuɗi da kawai sai a ce sauki ai dan me wai dan ayi maganin wata mazawa wanda kuma wallahi taka dokar Allah ne shi kadai wannan Allah in ya tinkare akwai matsala ce shi yasa muke ganin ga zuriyar kaya guda amma akwai matsaloli saboda ya aka yi arman ya aka nemi arman duka ba a likawa kawai shi da in shawashi ta yi kawai shi da ya armeta ba ruwan shi komi komi ya kasance kuma sai daga baya in al'amari ya rinta bai arhan za a yi kuma a rinta yanzu za a yi a kuma a ba malamai wahala tambayoyi su yawa me yasa kafin kai abin baka yi ba me baka nemi ba hukunci akan shi kenan dole ne yadda dai mai akhdari ya gaya maka dole sai ka san abin da zai dole akan ka duk abin da farda aini akan ka arme in har zaka yi arme kuma farda aini akan ka dole sai ka je ka koyi yadda ake mu'amala da arme dole ne ya zama wajibi ne ba ka gama na yi in ka ce zaka arme kawai na shawa a abokina ya nima in yi komai baka san ba arme in yazo a shi kawai mai gida ne kawai shi ma tana kawai komi ya dankara mata komi a shi kawai mai gida ne mai haƙinta bai sani ba a shi kawai yadda sanda abi kawai shi shine a tsamanin shi shi na kita mai gidan alhali a kowace kunta kunta da dama ƙarƙashin armi wanda dole ne sai ka san su ita ma dole sai ka san su don kan aji a shiga dokar mai dokar Allah nawa ne wanda a yanzu akan ƙari al'adar wata tana gidan mijin tana al'adar shi bai ruwan shi an taka doka tana al'adar ko aka shi bai ma sama da hukunci kuma sai a yanzu sai ya ga da irin wannan yadda da ake ciki sai mace ta jajirce tana karatu shi babban malami sai ce bai gaba amfanin karatun mata to kai wanne kai kai wanne kai in ba gaba amfanin nata to kai zo kai mai amfanin sai a wuta amma maza sun wasa karatu kawai shi dai sanda yadda sanda kuma daga tayi wani abu sai ta aikata na baki da amfani to kai aka rama kallahu ina naka mai amfanin da kai akwai wallahi a yanzu zaman gidan arman da mata da suke gyara shi wallahi da dama to kai ka zo ka kai ƙurinmu ita ta zo ƙurinmu to waye zai gyara gidan kuma ku zubo iya kuma haka nan wallahi ba zai kuta daga barci Allah sai ya tambaye gobe kiyama ba arman ba ba armi bane matsala ba kai sadaki bane matsalar a'a menene ke karkashin arman shine abin tambaya kuma wallahi gobe kiyama Allah sai ya tambaye in kai armi dama dan sha'awa shikenan sha'awa za ta guje shikenan babu komai amma ka tabbata akwai haƙoƙin da Allah gobe kiyama Allah sai ya tambaye ka duk magidanci wallahi Allah sai ya zama da shi ya tambaye shi me ka taba mana gurin ka taba doka a nan ne ka bar ganin sallar da kake ka bar ganin azumin da kake ka bar ganin karatun da kake a wannan haƙoƙin a nan ne wa zaka kasa huce gobe kiyama zaka je ladan sallar ya kare ladan azumin ya kare ka zalunce ta guri kaza ka taka dokar Allah guri kaza a nan ladan naka zai kare kai kana ganin kai kowa bautar Allah kai kuma akan haƙƙin iyal mutane a nan ladan ka mu ji tsoron Allah maza mu tashi daga barci wallahi ba karamin aiki bane amana ce Allah ya ba mu armana da ibada kuma Allah sai ya tambaye ka kuma kuma uwaye yanzu mun zo wani zamani wanda sai gyaran ubangiji kawai ta dai iya ta samu arma kawai koma waye yazo kawai dai arma ita da ce ita ba ta ba kawai koma wane ne ba a tambayawa kaza ne kawai shi da a ce an mata bai ko a ce ai arma kawai su shikenan me zai biyo baya ko aka menene kaza ko aka a bincike halayen shi dabi'un shi addinin shi ba ruwan su da wannan ita dai kawai a ce diyarta ta samu ne ta samu kawai shi ne abin da ake wanda da Allah ya ce mana waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wallahi in ka ji tsoron Allah Allah zai ba diyarka miji nagari amma ka bi dokokin da Allah ya ce in ka dora kai ta gidan shi ka tabbata yanzu lalle ka hudata amma aina ne ka kai ta ka dora ta akan gwadabe na kwarai diyarka ce Allah ya baka ka tattale ta shekara daya biyu ta kai 15 16 17 kuma sai ka dauke ta kai ta inda za halaka ta ba ba ta ci da sha bane matsalar ba ma ta dimki bane a'a addinin ta rayuwar ta shine ake lekawa a duniya da in kaje in za ma aka zo dan arme sai an ce wai an baci a ciyar a shayar a tufatar a koyi addinin musulci kamar yadda akan sunan ma'aiki wa yake wannan wani ya sanya kai tuwon ya sanya kai shan wa yake zama a gidan mata shi koya mata karatu ko ya karatuwa wallahi naka ne kai mai gida kai ne kamata ka tsare matar ka koya mata karatu dole ne sai Allah ya tambaye ka kan wannan ba ka mata tuwo mata ci ka mata tuwo ka ci daban amma wallahi sai Allah ya tambaye ka kan addinin ta kuma addini yayi hatsari gwara ta zamana da yunwa da ta yi asarar addinin ta ba ruwan ka da ibadarta ba ruwan ka da kazanta kawai haɗu kai dai kawai kai a matar ka matar ka ce kawai kawai kai a a shawara kadai ka sani a cikin shi wallahi maka maka gobe kiyama sai ka je ka yi tuku Allah karba da aikin tabewa ya Allah Allah ka karka mu duniya da lahira Allah ka sa Qur'ani zama to shine jagaban mu Allah ka maido maka alqur'ani ya Allah Allah ka maido maka alqur'ani ya Allah Allah ka dauka mu duniya da lahira Allah muna roƙonka mu'amalar mu gabaki ta zama take da armi Allah ka mena ta kan dubra alqur'ani ya Allah Allah ka yanta mu daga wuta Allah ka mishi ayyukan da muke yi Allah ka mishi ayyukan da muke yi ka dauka mu duniya da lahira wannan kwanaki malamai na ga muku cewa ƙara ƙarewa suke mu yi ƙoƙari mu ƙara mu limka aikin alkhairi dan Allah ji kanmu ya sa mu cikin waɗanda za su samu za su samu ceto gobe kiyama Allah ka taimake mu ka taimake bayan mu Allah gafarta mahaifan mu marasa lafiya Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya waɗanda Allah ya amshi su Allah gafarta musu ya Allah mu kuma da muke kan kange rayuwa Allah ka wa rayuwar mu albarka ya zama to mu samu guzuri da zamu iske ubangiji gobe kiyama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقران اللهم ارحمنا بالقران اللهم ارحمنا بالقران واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار اللهم اعط رقابنا ورقاب ابائنا من النار اللهم اعط رقابنا ورقاب ابائنا من النار اللهم اعط رقابنا ورقاب ابائنا من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب فاعف عنا اللهم استر عورتنا وامراتنا اللهم وفقنا ليله القدر اللهم وفقنا ليله القدر ربنا اتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك